الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم yau laraba 18 ga watan zulkida hijira tana da 1444 wanda ya dace da bakwai ga watan shida miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabul masali fasilun ku نعم fi zikiri tafwili zauji falaka li ghairihi min zaujatin aw ghairiha نعم dama muna babu dalak ne ko نعم wannan fasalin akwai abin da ake cewa tafwi sheka al'amari na aurenka ga wani نعم shine ya yi tafwidi mana ya sheka tafwidi zauji shekawan miji a balaka lamarin shikan matarsa ligairi ga wani shika san ba wanda ya mallaki shika sai mai auren sai mijin shi kaɗai ne ya mallaki ya saki matarsa in ka ga wani ya sakar mar mata to wani dalili aka samu نعم to a cikin dalilan da zai sa ko kuma a cikin aini yadda za a yi har wani ya saki matar wani akwai tafwidi shi mijin aina shi ne abin to yana iya miƙa wannan lamarin zuwa ga ita matar shine min zaujatin ya miƙa wa matar augairi hakoninta in ya miƙa kam shi kenan wanda ya miƙa wa zai iya sakewa kuma shika ya tabbata نعم to shi ma za mu ji dokoki da hukunce-hukunce na abin da ya shafi wannan نعم lizzauji miji yana da daman tafwidu talaki ya sheƙa lamarin shika laha ga ita matar shi ɗin auli gairiha ko ga waninta shi kanshi tafwidi ɗin ya kasu kashi uku نعم jinsi shine tafwidi amma anwa ɗin shi guda uku ne نعم taukilan akwai wakiltawa na wakilta ki a lamarin aurenki ma'ana yadda ni nake da damar in sake ki to wannan damar ki wakilce ni kaga wannan taukil kenan wakilci نعم wa tamlikan akwai kuma tamlik mallakawa na mallaka miki igiyan auren ki ɗin kaga akwai bambanci tsakanin wakili da mallakawa in ka ce wakili kai a maimako na نعم mallakawa kuma na baka kai ma kanka نعم wata khiran akwai kuma takhiri ka ba wa mutum zaɓi to ya ba ta zaɓi a ko zama da shi ko kuma rabuwa نعم to kowanne hukuncin shi daban fa in wakkala idan mutum ya wakilta ainihin matarsa a lamarin shika نعم na hau kwatankwacin kamar ya ce wakaltuki na hawa wakaltuki kamar ya ce na wakilta ki au ko kuma ya ce ja'altuhu na sanya ainihin lamarin shika au fawwattuhu ko na sheka lamarin shika laki gare ki amma wakilan a matsayin wakilci نعم kaga ya amfani da kalmar wakilci wakili Na'am.
kuma za a yi a maimakon mutum ne za ka zo ka yi ne a maimakon shi ba Na'am.
to irin wannan wakilcin falawul azalu yana da daman tuɓe ta dama ai shi ya wakilta ta ba Na'am.
to yana da daman kafin ta sakani ya ce to na fasa kuma na tuɓe ki shikenan dama duk wakilin da ka sa akan abinka a koyaushe kana da daman tuɓe shi نعم yawwa ko wakilin shari'a da aka ce in ka ɗauki wakili zai ma shari'a akwai iya lokacin da in ya kai ne ba ba za ka tuɓe shi ba Na'am.
wannan kuma tuɓewan saboda haƙoƙi ya shiga ne yanzu misali ka ɗauki wakilin shari'a zai ma shari'a ya je a canjin ɗin kotu yau ya je gobe ya je jibi an har an yi zama uku da shi in Na'am.
ka zo ka tuɓe shi ai ka mai da hannun agogo baya to a nan ne za a ce ba za a yadda ka tuɓe shi ba amma ba wai don wakilcin da yake yi din ba wakilcin ka bane ba wakilcin ka ne amma in ka tuɓe shi din za ka shiga hakin wasu shi yasa ka na tuɓewa amma koyaushe idan dai wannan wakilin ka ne ka ce ka tuɓe shi ke na yato in akwai ha'inci Hmm?
in akwai ha'inci kamar ya ha'inci na ga akwai wani wanda ya ɗauki lauya eh to abokin shi yansu lauyan eh yana zuwa gidan mutum tare suke ya cewa to wannan duka koyaushe za ta iya tuɓe shi yawwa hukumar kanta idan ka kawo hujja dole ta yadda ka tuɓe Allah ka tsira ga suka yi sirgi ba shi lauyan Ai, ga lauyoyi ana yi ko Ya ji eh ya wani- ha'inci ne mana
Eh?
Ha?
Ah, lauyoyin sun saba to na ma muna abokan Wai, shari'a kuma dan na amma ni ban fahimta ba ni na ɗauka ka ce ya haɗa baki da abokin shari'a Akan kalla shi wa- abu- wa- shi wanda ake wa- ya- wanda ya ɗauki lauya eh lauyan sa ɗaya yake tuhuman cewa yana hain kansa dalilin sa eh wanda yake shari'a da shi wanda ake shari'a da shi ai ba lauya bane Ba da ya lawyer ɗauko bane.
lauya Eh, eh, ne eh.
to lauya yana zuwa gidan mutumin tare suke ci abu eh to abokinsa ne wataƙila To, yadda ya zai-
eh zai shiru.
eh to ka gani ba wai sulhu ba in sulhu ne ya ɗauko shi ya kawo shi mana ka gani a daukar yanki bai kamata ba eh akwai tuhuma ko Eh, daukar yanki bai kamata ba.
gaskiya to ka gani Ya, lawyer ɗan uwan shi ne wannan ba da Ba yawwa lauya ɗan uwansa bane, wanda ake kira su ne.
ai ko kai ma ba za ka yadda ba ba.
Na'am.
to ka gani to irin wannan in dai akwai hujja Na'am.
wanda ko da tuhuma ko da wani abu da kake ganin cutarwa to Na'am.
ba za a bari ka cutu ba amma haka kawai ka saka shi ya fara har yayi nisa sannan ka ce za ka tuɓe shi wannan ne ba za a bari ba Na'am.
aha Illa li ta'alluqi.
ya ce illa li ta'alluqi haqqiha sai dai idan haƙƙin ta ya ratayu da wannan wakilcin to Na'am.
yanzu ba shi da daman tubewa kamar yanzu misali ka ce mata dirran da na miki kishiya to na wakilta ki a lamarin aurenki sai kuma kai kishiyan to kaga haƙƙin ta ya ratayu Na'am.
ko ka ce na wakilta lamarin auren kishiyan a hannunki kaga shi ma dai duk lokacin da kai wannan kishiyan haƙƙinta ya shiga baka da damun tuɓe ta tunda kai ka aikata abin da ka ce diran da kai Na'am.
la in mallaka amma banda ah, haka ne Na'am.
la in mallaka amma banda inda yace na mallaka miki lamarin aurenki au kayyara ko ya bata zabi yace na baki zabin ki zabi zama da ni ko rabuwa to Na'am.
a wannan biyun bashi da daman tubewa ko haƙƙin ta yara ta yi da wannan wakilcin ko dama mallaka mata igiyan yayi ko ba ta zaɓi yayi to a yanzu ba shi da daman tuɓe ta kuma duk abin da ta gabatar dole ya tabbata na'am
wahila bainahuma to yanzu duk mutumin da ya wakilta matarsa a lamarin aurenta kuma ya zamo akwai haƙƙinta da ya rataye da wannan wakilcin ko kuma ya mallaka mata igiyan aure ko ya ba ta zaɓi kaga ai ba lalle ne take ta zartar da hukunci ba ko ai akwai bukata na ta tsaya ta yi shawara ko ta yi nazari ko ta shawarci yan uwa da sauransu to a wannan tsakanin kaga auren na tangal-tangal kuma akwai shakku na cewa yanzu kaga ba sanin da ake ciki ba in ta ce ta yi raddi aure na nan in ta ce ta yi shika aure ya tafi ko to yanzu ba halin da ake ciki ba dole, dole za a tsare tsakaninsu Na'am.
yanzu ba za a bari ya sadu da ita ko ya ji daɗi da ita na zaman aure ba saboda ba a san halin da auren yake ciki ba na'am har sai ta gabatar da abu ɗaya Na'am.
sannan ita ma ta tsaya tana janjani ta ƙi gabatarwa wa wuƙifat za a je a tsayar da ita a gaban kuliya hatta tujiba har ta amsa Na'am.
ka ba ta lamarin aurenta ɗin ko ka ba ta zaɓin ko dama ka wakilta ta in ka yi kishiya lamarin aurenta ka wakilta shi kuma gashi ka yi kishiyar sai ka ce to wance ni ba ina so in san matsayina ta ce alhaji kai hakuri mana ina zuwa gobe ma haka jibi ma haka sai ka maka ta kotu alkali sai ya kira ta ya ce ki tabbatar da abu ɗaya ko shikan ko ki zaɓi zama da shi
Na'am.
shine wa wuki fata ta tujiba wa illa idan ko ta ki ta yi abu ɗaya Na'am.
to ko daga kafa ba za mata ba a daɗa wula hakimu yanzu alkali sai sarai da wannan abin dama ai kai ne an ce ba zai ka tuɓe ta ba ko to yanzu hukuma ya ta ce to an tuɓe ki wannan mallaka an kwace an miyar masa wannan zaɓin an fasa wannan wakilcin an tuɓe shi ko an tuɓe ki a kai shi kenan kuma ya sare gare ta Na'am.
saboda haka lalle ta ainihin tabbatar da abu ɗaya kafin haka ya same ta kuma idan ta ba da amsa wa umila bi jawabiha as-sarihi fi ikhtiyari dalaqi aw raddihi Na'am.
idan aka ba ta zaɓi ɗin ko ya mallaka mata igiyan aure ko ya wakilta ta to yanzu idan ta yi jawabi za a yi aiki da amsan da ta bayar in dai amsan asari bayyananne ne fi ikhtiyari dalaki cikin cewa ta zaɓi shika auren di ko ta yi raddi duk wanda ta faɗa in dai abin da ta faɗan gashi nan jama'a suna ji kuma ba mutamali bane sari ne to za a yi aiki da abin da ta faɗa na mallaka miki igiyan aurenki ta ce to ni ko na saki kaina shikenan ta saku na baki zaɓin ko ni ko ki zaɓi zama ta ce na zaɓi kaina shikenan na wakilta ki a lamarin shika ta ce to na saki kaina a maimakon ka shikenan kaga wannan sarihi ne ko Na'am.
Ah, walau bi fi'ilin ya ce kuma wannan ainihin sarihin koda ba da faɗi ba koda da ainihin aiki ne wanda da ta aikata aikin sai ya nuna cewa ta yi raddi ko ta saki kanta za a yi amfani da wannan aikin kamar mai aikin ya ce ka tamkini ha ba'i'atan kamar inda ta makkana markanta ba'i'atan ba wai a fyaɗe ba a matsayin biyayya kuma alimatan tana sane da ya ba ta mallakan ainihin igiyar aurenta ko ya ba ta zaɓi ko ya wakilta ta yanzu misali mutum ne ya ce wance na mallaka miki igiyan aurenki na'am saboda haka yanzu kina da daman ki saki kanki kina da daman kuma ki raddi na'am ya mace haka ta ce to alhaji ina da shawara ba mun ce a tsare tsakanin su ba Mm.
to yanzu kan a tsare tsakanin su din sai ya kawo ainihin yana bukatar ya ji daɗi da ita sai ta yadda kuma tana sane da ya bata wannan ainihin mallaka Na.
to yanzu ka ga yardanta ya nuna ta yi raddi na'am yawwa yardanta ya nuna ta yi raddi duk da ba ta faɗa da baki ba ne ta aikata aiki ne wanda wannan aiki ya nuna ta yi raddi don in ba ta yi raddi ba ya za a yi ta yarda da shi na'am shine ka tamkiniha kamar makkanamar ta tabbatar da kanta gare shi da'i'atan ba kuma a dole ba da biyayyanta da yardanta kuma alimatan tana sane da ya bata wannan damar Ah, ka mudiyi zamanihi hakanan kamar wucewar lokacin shi yace wance daga yanzu zuwa sha biyun rana ki zaɓi abu ɗaya ko zama da ni ko kuma rabuwa shikenan har sha biyun ta wuce bata tabbatar da abu ɗaya ba shikenan ta yi raddi na'am kaga yanzu wannan duk bata faɗa da baki ba aikin ta ne ya nuna wannan raddin na'am fa in qalat idan ko da ya faɗi haka tace qabiltu ni ko na karba aw ko kuma tace qabiltu amri na karbi al'amari na da ka bani kaga bata ce ta saki kanta ko ta yi raddi ba ko aw ma mallakta ni ko tace na karbi abin da ka mallaka min kaga ai karba tace ko to yanzu anan kaga mutamadi ne karban nan zai yi raddi ne zai yi kuma ainihin shika ne na'am to amma ba a sa abin da take nufi ba to dole a tambaye ta me kike nufi da wannan kabiltu din kuma idan ta yi tafsiri ta fassara abin da take nufi kubila tafsiru ha Na.
dole a karbi abin da ta fassara ba za a ce da ga abin da ta yi niyya wa ya san zuciyarta dole a tambaye ta kuma duk abin da ta faɗa da shi za a yi amfani da shi na'am biraddin au dalaqin au ibqa'in dama uku ne na'am imma da muka tambaye ta me yake nufi da kabiltu ta ce na yi raddi mana ba na so ai shine mai shi ya sake ni da bakin sa mana ko kuma da ce me yake nufi da kabiltu ta ce na karba mana na saki kaina ko kuma me yake nufi da kabiltu ta ce eh ina nan ina nufin na karba ina nan akan wannan hakin sai na gama shawara shine ibka to kowanne ta faɗa za a karba to walahu munakharatu mukhayyaratin lam tadkhul wato abin akwai taukil akwai tamlik akwai takhir shi taukili kam koyaushe yana da daman ya tuɓe ta amma tamlik da takhir bai da daman tuɓe ta ba sannan me bambancin tamlik da takhir shi tamlik na'am yana iya ɗaukan shika raja'i shi takhir baya ɗaukar raja'i sai ba'i takhir kawai inda ta zabi kanta da shika ba'ini ne shi ko tamlik zai yiwu tunda an mallaka mata igiyoyi ne na mallaka miki igiyoyinki to ba ta mallaka ba Mm.
tana da damar ta sake ɗaya ko ta sake biyu ko ta sake uku na'am duk wannan tana da dama a gurgudan abin da kai niyya amma shi takhir dole sai ba'ini to a ƙarƙashin wannan magana na'am sai ya ce walahu munakaratu mukhayyaratin lam tadkhul sannan in kun lura ba'inanci akwai bambanci tsakanin wacce aka yi kwana da ita kwanan aure da ita da wacce ba yi ba Na'am.
wacce aka yi kwanan aure da ita in ana so a sake ta shika ba'ini ɗayan biyu ne in ma ya zamo da kul'i wa in ma adadin shikan ya kai uku ba na'am kaga ba yadda za a yi ta zama ba'ini sai ta hanya biyun nan To, yanzu shi kuma tamlik kaga ba zancen kul'i a ciki, takhir ba zancen kul'i, mun ce takhiri dole sai ainihin ba'i ne, to yanzu idan markunin biya ce yi kwanan aure da ita sai ba ta takhiri, to yanzu in ta zaɓi kanta kawai ya zama shika uku, saboda shika uku ne kawai zai zama da ita ba'i ne.
na'am Amma idan bai kwanan aure da ita ba ka shika ɗaya ma zai iya mai da ita ba'i ne. saboda haka idan bai kwanan aure da ita ba da ya ba ta zaɓi sai ta zaɓi kanta da shika uku ko shika biyu walahu munakaratu mukhayyaratin lam tadkhul yana da zaman ya yi inkari ga wacce ya ba wa zaɓin da bai kwanan aure da ita ban ta ƙara a kan shika ɗaya. Me ya hikiman haka? Saboda ita shika ɗaya ma zai mai ita ba'i ne. Shi ko mu kayyara dama ai ba'i ne aka ce to ya za ta ƙara a kan ɗaya. Amma idan ya yi kwanan aure da ita in ba ta kai ukun ba to ya za a yi ta zama ba'i ne. Saboda haka ita dole ta kai uku, amma idan ainihin bai kwanan aure da ita ba, ta yi shika sama da ɗaya yana da daman yi mata inkari.
na'am wa mu mallakatin mutlaqan haka nan idan kuma mu mallaka ce ba wai ta khairi ya bata ba ya mallaka mata igiyan aure ne na'am sai ta saki kanta sama da shika ɗaya wannan ko yayi kwanan aure da ita ko bai yi kwanan aure da ita ba yana da damar yayi inkari akan shine in za da ta idan suka ƙara akan shika ɗaya yana da damar ya musu inkari kaga mu mallaka babu zancen ainihin ba'inanci a ciki Na'am.
saboda haka ko yi kwanan aure ko bai kwanan aure ba idan je- ya mallaka mata igiyan aure sai ta saki kanta sama da shika ɗaya yana da dama ya ce bai yadda ba shi shika ɗaya ba ta zaɓi ya ba ta dama amma mu kayyara idan bai kwanan aure da ita ba in ta ƙara akan ɗaya yana da dama yin kare tunda ɗaya ma zai ba'inantar da ita amma idan an yi kwanan aure da ita ba ta da hanyar da za ta bi illa dole sai shika uku na'am shi ne ainihin bambanci tsakanin madukulun biya da wanda ba yi dukuli da ita ba shi yasa yake mukayyaratin lam tadkhul na'am wa mumallakatin mutlaqan haka mumallaka wanda ya mallaka wa igiyan aure wannan mutlaqan ko yayi kwanan aure ko bai kwanan aure ba in za da ta idan suka kara akan shika daya yana da danan shine alal alal waidati akan shika daya to yana da daman yayi inkari na'am amma fa wajen inkarin dole sai mun biyo sutura ku na'am abu na farko wane wa madda'a wannan kuma tsakanin shi da Allah sai idan dama ya yi niyan abin da ya yi da'awa na yanzu na'am ya bata ya mallaka mata igiyan aure ta saki kanta da shika biyu ko uku ya ce ban yadda ba to ya kake so ya ce ni shika ɗaya na ce to yanzu a nan kafin wannan shika ɗayan ya tabbata a rusa wayancan sai idan dama lokacin da ya bata wannan mallakawan ya yi niyya a zuciyar shi da shika ɗaya ne sannan ta ƙara in ku a lokacin ba shi da niyya ko dama a lokacin rai ya ɓaci shi ka hukun yake nufi yanzu dan ta hukun bai da daman inkari ko ya yi inkari tsakanin shi da Allah wannan inkarin bai yi ba na'am shine wanawa madda na'am sannan abu na biyu wa badara take daga ta faɗa ya yi inkarin amma ta saki kanta da shiga hukun tun da safe sai yanzu ne aje to kai banza yanzu ba abin ba yanzu ba za ka iya shiga matsala me sai yanzu hajiya abin nan ba ba zai yi ba kaza sai mu ce ina lokaci ya kuri take in baka yadda ba za ka yi inkari na'am wahala ba sannan sai ya rantse inda kala inda ya kwanan aure da ita yanzu misali na'am matarsa ce da suke zaune sai ya ce na mallaka miki igiyan aurenki a hannunki na'am sai ta ce na saki kaina shika uku sai ya ce ƙarya ne shika ɗaya na baki dama to ya za a yi aka je gaban kuliya shi ita ta ce shi ya mallaka min ni na ce ba ni shi ya mallaka min na saki kaina shika uku ranka ya daɗe shi kuma alƙali ya ce tsakaninka da Allah lokacin mai kai niyya ya ce shika ɗaya ne niyya to lokacin da ta faɗin take ya ce wallahi take na ce ban yadda ba sai a ce to yanzu abin da za a yi sai ka rantse billahi allazi la ilaha illa huwa shika ɗaya kai niyya lokacin saboda ba mamaki a lokacin shika uku ne yanzu ya canza ra'ayi kaga zai zamo an saki mace shika uku kuma za mu yi da ita giyan aure saboda haka dole ne kuliya sai ta sa ya rantse in yi kwanan aure da ita Na'am.
saboda rantsuwan nan amfaninsa in Na'am.
ya rantse za a tabbatar da shika ɗaya kuma raja'i ne zai iya mai da matarsa na'am in ko ya ƙi rantsuwa to za a tabbatar da abin da ta yi na'am shine wa lafa inda kala kaga inda kala in yi kwanan aure da ita to su ya rantsi na'am wa illa idan bai kwanan aure da ita ba tana faɗa ya yi inkari ɗin ba ya samu sharɗe ba kuma ya ce shi ya yi niyyar ɗaya ne ta yi uku ba ya samu ba to yanzu idan ta ce ta yi inkari ko aka yi rikici aka je kotu a yanzu ba za a ba shi rantsuwa ba fa inda irtija'iha sai lokacin da ya so ya sake aurenta wannan ba wai raja'i bane tunda ai ita ba ina ce ba so lokacin da ya zo zai sake aurenta sai mu ce amma ka manta ka ba ta dama ta fuskanta shika uku sai ka ce ni ba a wannan lokacin damar da na bata na shika ɗaya ne kuma tana cewa kunna mata inkari sai mu ce to tunda kana so ka ƙara aurenta sai ka rantsi kaga inda irtijaiha tunda yanzu idan wannan rikicin ya faru da wanda bai kwanan aure da ita ba in aka sa shi rantsuwan in baya nufin ya sake aurenta me amfanin rantsuwan a wajen shi ai ba amfani saboda haka sai lokacin da ya niyan zai ƙara aurenta sannan ainihin za a sa shi rantsuwa na'am sannan abu na hudu walam yukarrir amraha biyadiha lokacin da zai ba ta daman bai maimaita ba amma ya ce ke an baki daman auren naki a ninki an baki din an baki din ya faɗa so uku ita kuma ta ce na saka so uku kaga dama shi ma damar so uku ya bata ya maimaita to yanzu anan ba shi da magana na'am illa an yanwiyar ta akida sai dai kuma shi ma ya ce to ai maimaita yawan da na yi na yi niyyar ƙarfafa magana ta ce ai akwai ta akidi na maimaita magana don ka ƙarfafa maganar farko to in ya yi niyyar wannan ya rantse zai mar amfani ka takariri hahiya kamar inda ita ma ta maimaita ka ban igiya aure na eh to na saki kaina kai na saki kaina din ni na fa saki kaina na ce ma to kaga ta faɗa su uku a shika uku za mu ɗauka eh sai dai idan ita ma tana nufin ta akidi aka ba ci hajiya yanzu ba shi kenan ba aure ta ce in ji wa ai shika ɗaya ne aka ci hajiya ba so ta ce ai na biyun da na ukun duk ina ƙarfafa na farko ne to har yanzu yana nan a shika ɗaya walam yashtarit fil aqdi sannan kuma idan bai sharɗanta lokacin ɗaurin aure ba ka san wani auren tun lokacin ɗaura shi in ana tsoron mijin akwai abubuwan da zai faru tun lokacin ɗaurawa za a ƙayyade in an ƙayyade an sharɗanta kai an sharɗanta lokacin ɗaurin aure to yanzu abu ya gudana ba magana kamar muka ce to mu fa gaskiya an ce kai kana yaudaran mata in kai aure za ka yi ta gidanka na GRA idan zama ya- ya ya tafi tafiya ta yi tafiya ka da ita gidanka na hausari gidan hausarin nan kuma gaskiya ba za ta dace da yarmu ba in ka yadda dirran da ka fito da ita ka da ita gidan hausari a maimakon shika uku eh sai ka ce ka yadda ta mallaki aurenta da shika uku sai ka ce ka yadda ka ga an ɗauki sharaɗi tun lokacin ɗaurin aure yau kuma sai ka aikata wannan abin kana aikatawa sai ta saki kanta shika uku to yanzu ba ka da magana na'am tunda me an sharɗanta tun lokacin ɗaurin aure shi yasa ya ce wannan inkarin zai mar amfani walam yashtari idan bai sharɗanta wannan ɗin ba fil aqdi a ɗaurin auren walau qayyada bi shay'in kun tsaya nan ne to alhamdulillah lam tuqda illa bima